أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yin laraba da ran alkamis 17 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1445 27 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a wannan unguwa ta riyal kwatas a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma da muke bibiya a wannan darare masu albarka na ramadan kuma a wannan lokaci cikin wannan masallaci namu idan masu kallon mu kai tsaye da masu bibiyar mu ta kafafen yada labarai na zamani ba su manta ba muna cikin suratul hijiri sura mai namba ta goma sha biyar in ka ɗauko jiyaran giyar surorin alƙur'ani daga sama zuwa kanta mun tsaya karatu ya tsaye da mu jiya a aya mai namba ta 29 yau za mu karanta aya mai namba ta 30 insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na biyar kenan a cikin suratul hijir insha Allah Allah rama bismillah bismillahir rahmanir rahim فسجد الملائكة كلهم أجمعون
أجيا الله تعالى yake cewa fa idza sawaituhu ko lokacin da Allah ya cika halittar annabi Adam alayhi salam ay atmamtahu wa nafaktu fihi min ruhi Allah yace nasa aka busa masa rai daga gare ni faƙa'u lahu sajidin sai na ce ku mala'iku ko gaida annabi adamu alaihi salam shi ne sujudu tahiyya bil inhina shi ne sujjada ta gaisuwa da kuma rankwafawa wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya yi ya halicci annabi adam bayan ya sanar da mala'iku sannan kuma bayan ya halicce shi ɗin ya ce mala'ikun su je su gaishe shi a jiya in ba a manta ba ina cewa shi umarnin Allah in ya biyo ta kan kowa to ɗa ake masa a matsayinka na musulmi in Allah ya ce ka yi abu kaza to girman Allah za ka duba ba shi mutumin da aka ce ka yi abi domin shi ɗin ba ana ganewa to mala'iku sun gaida annabi adamu alaihi salam bisa umarnin ubangiji mai girma da buwaya nan malam mai tafsiri ke cewa wa idafatu ila nafsihi tashrifa da Allah ya ce fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi kaga akwai ya'ul ya'ul idafa abu Allah ya jingina annabi Adamu gare shi duk da kan cewa kowa ma daga Allah yake kamar gunda yake cewa ibadur rahman ne yace ibadu ar-rahman kaga nan ma jingina su ta karamci to malamai suke cewa Allah ya ce a wa nafaktu fihi min ruhi na masa busa daga gare ni wannan girmamawa ce haza takriman takriman li adam alaihi salam wannan Allah iya girma annabi adamu ne kamar da yake cewa annabi isa alaihi salam shi ma rai ne daga gare ni wa ruhun minhu Allah ya turo annabi isa alaihi salam kuma ya halicce shi ya sa an busa masa rai an masa halitta sabanin yanda aka halicci al'umma da yawa ana fahimta wannan shine idafatu takrim duk wanda Allah yayi wa wannan to ya girma shi ne kamar wanda yake cewa dahir baitiya kaga baiti shi ma yawul idafa ne Allah ya jingina masallaci gare shi shi ma wannan yawul idafa ta dullu ila takrim tana nuni zuwa ga girmamawa ana fahimtar wannan Allah ya jingina masallaci gare shi ya jingina annabi adamu gare shi ya jingina ibadur rahman gare shi ya jingina annabi isa gare shi duk wannan wata martabawa ce ta musamman ana fahimta domin bayin Allah ne masu karamci wanda sun sha bamban da wa'ansu da yawa daga cikin bayin Allah sai Allah ya musu wannan dan girmamawa shine nan abinda malami tafsiri ƙara fitowa sai yake cewa sujudu tahiyya la sujudu ibada wannan gaisuwar da aka ce mala'iku su yi wa annabi adam to gaisuwa ce ta girmamawa ba gaisuwar ibada ba ce ai yanzu muna gaishe da manyan ko mutum ya gaida mahaifinsa ya gaida malaminsa ya gaida shugabansa wannan gaisuwa ce ta girmamawa ba gaisuwa ba ce ta ibada ana fahimta duk a lokacin an ce su rankwafa su gaida annabi adam duk abin da suka yi in ma ka kaddara sujjada suka yi sun kai goshin karkaddar haka waye umarce su yi Allah ne kuma duk abin da Allah ya umarce kai ibada ne ba ruwanka da ya za a yi wa za a yi wa da wani lokaci aka yi yanzu ba haka za a yi ba duk ba ruwanka da wannan da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba a waiwayawa gare su ba ka tsayawa ka ce sai ka gane ko sai ka ga kwakwaf ba a wannan in dai Allah ya ce kai kai go ahead ka tafi kai in manzan Allah ya ce kaza kawai kaza ne akwai 'yan zahiriya da suka ɗau haka suke cewa tun da dai Allah ne ya ce ku gai da shi ko ma suje da suka yi ta kai goshi kar da sanin Allah suka yi ba ba zama matsala a yanzu kuma da aka ce kada a kai goshi kar dan ɗan adam to Allah ne yana ai akwai abubuwa da yawa na sai kola masu ƙur'ani ai da can kaza aiki kuma sai Allah ya ce kar a yi kazan yanzu da can kaza ne kuma sai Allah ya sako da wahayi an fasa wancan wannan za a yi duk mai bibiyar Qur'ani ya san wannan da yawa an bai mice wannan to shine malik yace sujudu tahiyya la sujudu ibada fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un sai Allah ta'ala ce sai malaiku gaba daya su gaida annabi adam alaihi salam wannan da, da imam sibawaihi da da al-farahidi khalil bin ahmad al-farahidi wanda ya kirkiro ilimin adudi da shi da sibawaihi malamin nahwu sun ce fasajadal mala'ikatu kulluhum Allah ya ce mala'iku duka sun gaida annabi Adam sai aka ce kuma ajima'un wannan taukiri ne suka ce ƙarfafa magana ce inda maganan mata tsaya fasajadal mala'ikatu kulluhum to magana ta ƙari amma faɗar ajima'una taukiri ne ƙara ƙarfafa magana ce ana fahimta to gaba ɗayan mala'iku sun gaida annabi Adam alaihi salam a daga nan sai Allah ce illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin sai Allah ya kawo harful istisna harfin togiya kenan an gane ko kaman inda Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce illal ladzina amanu to nan ma fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa ana fahimta sai iblis ne kawai ya yi tawaye ya ja baya bai shiga cikin jeren giyar mala'iku ba wajen amsa umarnin Allah na gaida annabi Adam alaihi salam ana fahimta bai gaida annabi Adam ba bai yi wa Allah da'a ba bai bi umarnin Allah ba bai yi da'a cikin lokacin da aka ce yi da'a ba bai yi bi zugar mala'iku ya shiga layin da Allah yake so abi a wannan lokacin ba to sai Allah ya ce sai shi illa iblisa aba iblis ya ki yace ba zai yi ba an ya kuna ma'as sajirin ya ki ya kasance a cikin masu gaida annabi adam ya ki ya yadda bai shiga ba ya koma gefe ya tsaya ana fahimta daga nan mai Allah ce da shi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين wani ladabi da ubangiji yake ƙara koya mana kaga Allah shine ya halicci iblis din kuma ya bashi umarni yayi abu kaza ya ki kaga a lokacin Allah iya da ikon ya dau matakin ƙarshe a kansa to amma sai da Allah ya tambaye shi wai Allah ko iya da uzuri Allah ya karba yanzu mutane nawa ka yanke hukunci baka ji uzurin su ba ai dan iska ne ai mazinaci ne ai mashayi ne kai kuma baka zauna da shi ba baka ji uzurinsa ba baka ji hanzarinsa ba wannan kuskure ne wanda jama'a da yawa sun fada cikinsa yankewa mutane hukunci ba ba su hanzari kaga anan Allah iya da iko tun a lokacin ya kama iblis tunda shi ya halice kuma yace je kai kaza kuma yace ba zai yi ba ana fahimta a ga a lokacin Allah iya da iko ya kama shi masa hukunci amma domin Allah ya koya mana zamantakewa ba za ta yi ba sai da uzuri dole sai kamun uzuri sai na ma uzuri wannan dole ne wannan solon shi Allah yake so mu gane duk yadda kake da mutum ɗanka ne matarka ce ɗalibinka ne makocinka ne waye naka ne to in kana so ku zauna lafiya ya kama uzuri yanda kai ma dole sai ya ma uzuri to kai ma dole ka masa uzuri ba wanda ya Allah ya halitta cikin mu kaman mala'ika wanda yake tafiya ba kuskure ba mantuwa ba ganganci ganganci ba zamewar kafa babu shi kowa iya da zamewar kafarsa iya da daidai dinsa iya da kuskurensa iya da daidai dinsa sai dai adalci shine wanda wanda wanda daidansa tafi yawa to dole kamar hukunci da mutumin kirki ne wanda kuskurensa kuma ya fi yawa dole ka yi haƙuri ka yi adalci kansa kan cewa shi mai kuskure ne haka rayuwa take amma duk tsarkin mai fada da fada baki da kumfa to wallahi shi ma iya kuskure manzan Allah ce kullu bin adam kaɓa'un wa khairul kaɓa'ina tawabun wa khairul kaɓa'una tawabin duk ɗan adam in ji manzan Allah in ji manzan Allah duk ɗan adam iya kuskure mafi alkhairi mai kuskure shine mai tuba in yayi kuskure yau to wannan kuskuren ba zai ƙara ba mai tashi ba amma gaba zai iya yin wani tunda shi ba mala'ika bane shi ba masumi bane mu dinga yi wa juna uzuri ya ƴan uwa mu dinga yi wa juna uzuri wannan zai sa zamantakewar mu ta yi kyau zai sa mu dinga fahimtar junanmu yau in ka ce ba za ka zauna da wane ba ba za ka zauna da wane ba to akwai lokacin da za ka waye gari ba wanda za ka iya zama da shi kuma a ranar na faɗa muku anan bai fi kwana biyu ba ɗan adam bai isa rayu shi kaɗai ba al'insanu kasirun bi ikiwanihi khalilun bi nafsi amfanin da al'umma suke ma shine kashi 90 cikin ɗarin rayuwarka akan kai abin da kake wa kanka to ka yi faɗa da wannan ka ɓata da wannan ka ce ba ruwanka da wannan ka ce wani bai ma daidai ba wani kun saba da shi to in aka waye gari duk ka ɓata al'umma to kai da wa za ka zauna ba zai yiwu ba kaga anan Allah ladabi yake koya mana zamantakewa duk inda mutum yake tukuru ba 'yan wuta ma an kai su wuta fa za a shigar da su amma sai Allah ya ce a tambaye su ma salaka kun fi sakar me ya kawo ku nan ku faɗa da bakin ku aji ku yanke wa kanku hanzari Allah ya ce me ya kawo ku nan da wani dalili suka dinga faɗa lam lakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin duk suka yanke wa kansu hanzari da kansu suka faɗa to amma yanzu wa ka ciya wani dan bid'a ka ciya wani mushriki ka taba wa'azi ka taba masa wa'azi ai Allah ma bai ce ku yi yaƙi ba sai da ce ku yi wa'azi tukuna karka shirkantar da mutum karka bid'antar da mutum karka kafirtar da mutum sai ka masa wa'azi sai ka kafa masa hujja sai ka bashi uzuri ku duba fa yanda shari'a ta zo game da matakai na sata an ce idan mutum ya yi sata suna da alaƙa da wanda yi wa satar shari'a ta ce ba za a yanke masu hannu ba sai dai a mai ta'aziri alƙali ya hore shi idan ka bar kayanka wasarere ba gadi ba kyaure mai kyau ba katanga mai kyau aka ɗauka nan ma wanda ya ɗauka ba za a yanke masu hannu ba domin an ce ƙa'ida sai cikin hirzi sai an kewaye ko an sa kyaure ko an sa mai gadi a haura a ɗauka to shi ne cancanta yanke mutum duk wannan uzuri shari'a take baka ba Allah ne yake baka wannan uzurin akan rayuwar ɗan adam ku duba harkar mazinaci an ce idan mutum yayi zina la qaddar Allah ka je kai idon ka ya nuna ma shi iya fasadin zina gashi ga mata suna lalata an ce sai ka kirgo mutum ɗaya biyu uku bayan kai kowa ya zo ya gani a wannan yanayin sai ne ya cancanci a yanke masa hukunci kuma a hudun ma har sai in dukkan hudun ba su da wata matsala da shi in a ɗaya daga cikinsu akwai wanda da sun nemi aure ya kasa shi to ba za ka karɓi shi da sa ba kaga wani uzuri ne in uku suka ce eh mun gansu tabbas eh kuma ya ce a wallahi na leko ɗakin na kowa iya ɗaura wandonsa to wallahi ba za musu hudi ba za musu hadi ba ba za musu hadi ba a shari'a ku uku kuma bulala tamanin za a muku domin kun yi shaidar da shari'a ba ta karɓe ta ba duk wannan dan dan adam ya zauna lafiya ne ba karka zagiwa ne karka kafirtawa ne karka bid'antar da wani so ake almuslim akul muslim din ake so in kuma ba da wannan ba ba za mu zama ƴan uwan juna ba in dai ba ba da uzuri wallahi ba za mu zama ƴan uwan juna ba shi yasa kullum manzo yake ce almuslim akul muslim musulmi duk sabanin ku da shi na rayuwa in dai la ilaha illallah ta hada ku dan uwanka ne duk sabani in dai la ilaha illallah ta hada ku a kalma daya ya yadda da qur'ani ya yadda da manzon Allah ya yadda da sunna iya sallah biyar aini ko ka ki ko ka so dan wanka ne a yau kafiri ya musulunta Allah cewa yi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai ce fa ikwanukum fid din a yau kafiri yanzu nan ya zo bashi kalmar shahada ya ce ya yadda zai yi sallah ya yadda zai fita zakar dukiyarsa Allah ya ce zama dan umu to ina wanda aka haife ku tare garin ku daya unguwar ku dai ka san ya san ka mahaifin ku sun san juna dan dan wani sabani kuma sai ka zo ka dinga bata yayi da jama'a da wa za ku zauna kuma so daga wannan ladabi qur'ani yake koya mana Allah ya halicci iblis ya bashi umarni iblis ya ce ba zai yi ba amma sai da Allah ya ce a tambaye iblis malaka me hanzarinka iblis me dalilin ka na ce aika abu kaza baka yi ba menene hanzarinka iblis ya iblisu malaka ai ma uzur ka ga malamin tafsiri ce me uzurinka in kana da magana karbi ku duba annabi sulaiman alaihi salam lokacin da suka fita iya monitoring din rundunarsa har da tsuntsaye da dabbobi duk ana tafiya sai ce inni la arla huda huda am kana min al-ga'ibi ni fa ban ga huda huda ba wannan zogar iya ina ne ya ce ya fita bai ba da hanzari ba amma la'u'azziban nahu azaban shadida aula asbahan nahu aula ya atiyan ni bi sultani mubi ya ce wallah zan yanka shi in ji annabi suleiman ko zan mai azaba mai raɗaɗi ko kuma ya zo min da hanzarinsa da ya sa ya fita bai faɗa min ba kaga ya ba shi uzuri ai ya ce in ya zo da uzuri karɓaɓɓe duk abin da zan yi na fasa kuma da ya zo annabi suleiman ya ce ina ka tafi sai ya ce inni wajattu ra'atan tamliku mu'utir min kulli shay'in walha arshun azim ya bashi labari sannan kuma ya karba hanzarin nasa in kai mai saurin fishi ne zaka ji uzurin sa ni shugabanka ne ni kaza dinka ne ba na san ka min magana ma zaka ce kar ka ce min komai to Allah halitta yake ta faɗo uzurin ginda mu koyi da ban zama da mutane sai mu zauna lafiya an fahimta yace ma uzuruka Allah ta kuna ma asajire iblis me dalilin da yasa na ce gai da annabi adamu ba gai da shi ba me dalilin ka daga nan me ce قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال Mm.
خلقته من صلصال من حمأ مسنون iblis sai ya ce ƙala lam a kulli asjuda ai Allah ban kasance zan yi gaisuwa ba li basharin ga ɗan adam ɗin da aka halicci shi a gabanmu gashi nan kalaqtahu min na'a kalaqtahu ko Ah, min min sarsali min hama'in masnun a gabanmu gashi nan da yu- da yumul da taɓo baki runan ne da baki da shi muka gani ka halice shi Allah saboda haka ni wannan bai isan gaishe shi ba arada ana afdalu minhu kenan shi shedan iya ganin kamar anasa tan yafi annabi adam tunda yafi shi yafi daraja a garin sa ai bai isa gai da shi ba li'annahu tini domin shi tabo ne wa ana nari kuma ni wuta ce an gane ko wan naru ta'kulu tin kuma yace ita wuta tana cinye tabo ai ni ne shugaban sa ba zan gai da shi ba kaga shi shi yake kallon annabi adamu da abin bai kalli ubangiji ba an fahimta annabi adamu ko ba dan adam Allah ya halicce shi ba ko tsuntsu ya halitta ya ce gaida shi gaida shi ai Allah zaka bi ba annabi adamu zaka bi ba an fahimci nan to anan shi dan ya fadi kuma da alama hasala ta shiga sai da ya dauko afdaliya ya dora wa kansa ya ce na fi shi ai kaga wani alamar hasala ce duk wani wanda Allah ya yi wa matsayi ya bashi ya bashi wata ni'ima to da waye da kaza kaza kaza ba a gaban me ya tashi bane to abace ta motsa ita ce da ba kaza kaza bane da ba yawo yake daga jaran wando anan ba da ba kora shi gida muke ba to an ji kayi masa amma yanzu Allah ya sa ya fika ya zaka yi kuma bayan da zaka yi sai kai hakuri in ka sake da wannan maganganun zaka halaka domin fada da Allah ne ja da Allah ne in Allah ya hukuncin sa ka sallama masa ne zaman ka lafiya ana fahimta to shi dan sai hasada ta shige shi iya ganin shi yafi annabi adamu gashi gashi ta yaya za a halice shi a gaban su yanzu yanzu kuma a fifita shi a kansu a ce a zo a gaida shi shi ba zai ba shine lam akul li asjud li basharin khalaqatuhu min salsalin min hama'in masnun daga nan mai Allah ya ce da shi قال فاخرج منها فإنك رجيم kaga Allah ya bashi hanzari ya ji uzurin sa ai da a lokacin ya ce Allah na tuba wallahi Allah karɓa tuban sa zai me yasa ba ga da Adam yau Adam ba Allah amun afuwa ban je na ga da shi yanzu magana ta wuce amma sai ya girman kai domin me domin kaddarar bala'i ta hawo kansa ya iya risina Allah ya ce me yasa ba kai ba da ya ba da karɓaɓɓen uzuri ya yi nadama Allah karɓa zai innahu ghafurur rahim amma sai ya faɗi magana kamar ba ladabi a maganar ya faɗi magana kamar da girman kai cikin maganar to da Allah ya ji iblis bahi da niyyar dawowa bahi da niyyar risina bahi da niyyar nadama sai ya ce to fakhruj minha kai iblis abinda zan faɗa ma ka fita daga aljanna domin aljanna ba gida masu girman kai bane yasa a qur'ani Allah ke ce tilka darul akhirah naj'aluha تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض na'am نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا Mm.
والعاقبة للمتقين Allah ce tilka darul akhirah yayi nuni da ir- ismul ishara lil ba'id yace kun ga wancan gidan aljannan Allah i- wancan mai darajar to Allah ce naj'aluha na sanya wannan gidan lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard ga mutanen da ba sa neman girma a bangasa ita aljanna gidan masu tawazu ne in kai kullun dan neman girma ne to aljanna ba gidanka bace ba gidanka bace mai neman girma kullum shi ne gaba kullum in ba hi bane shugaba ba iya ba to gid- aljanna ba irin gidan mutanen nan bace la yuriduna uluwan fil ard wanda ba sa neman daukaka da barin kasa a duniya sai dai in Allah ya kawo su karɓa da tawazu amma neman abun lokaci bayan lokaci da nacewa to wannan ba su fa'in aljanna bace sannan wala fasada gidan aljanna ba gidan masu barna bane in ka san kai mufsidi ne mai barna a fili ko a boye to aljanna ba gidanka bace sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau na samun gidan aljanna iya ga masu takawa Allah ya samu da cikin su an fahimta to sai Allah yake faɗa wa iblis anan cewa ita aljanna ba gidan irin ku bace fakharuju minha aljanna gidan ladabi ce gidan biyayya ce kuma ka'idar Allah da ya halicci duniya duka yayi ta da tsari shi yasa Allah ya yarda a duniya yi shugabanci yayi babba yayi karami yayi uba yayi da yayi ya yayi mace yayi miji yayi jagoran unguwa yayi jagoran gari duk dan Allah ya koya mana zamani Allah ya yarda da ladabi ya yarda da shugabanci yasa manzo Allah ce ko mutum biyu ne za su yi tafiya to ɗaya ya zama shugaban ɗaya a tafiya haka manzo Allah ya ce musulunci ba addinin karazimi bane addinin tsari ne yasa aka ce duk su sau biyar mu shugabantar da wani mana sallah mu haɗu a masallaci mu tura wani gabe zama shugabanmu a masallaci idan sati ya yi duk yan unguwar mu haɗu mu je mu sa wani mana juma'a kuma idan an shekara mu naɗa wani a yankin ya mana idi duk wannan tsarin shugabanci ne ku duba harkar aikin hajji duk jama'ar duniya za su taru amma sai a ce ga wani ya shiga ya kuɗubar arfa Allah ya nuna muku shugabanci an fahimta duk wannan abin da manzon Allah yake nuna mana kenan yasa Allah ya yadda a duniya ayi shugabanci yasa yake cewa ma laysa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham sagirana baya daga cikin mu inji manzon Allah wanda baya girmama na gaba da shi sannan kuma baya tausayi na ƙasa da shi in dai baka da wannan sufur manzon Allah ce baka cikin ya zama to duk wanda ya fika to ka san ya fika duk kuma wanda ka fi ka san ka fi shi ku duba tsarin hatta limanci tsarin limanci akwai malaman da suka sa sharɗin cewa in ƙur'ani ya zo ɗaya hadisi ya zo ɗaya kaza ya zo ɗaya duk an muku jarraba kowa ya ci to sai duba wa ya fi shekaru kuma ai da wahala shekarun ku ya zo ɗaya yi da wahala dole sai wani ya fi wani ai to sai a ɗau wannan fifikon ya a biya wanda fi ce ba domin musulunci kullum iya duba a martaba wanda ya riga yi ka a martaba shi domin Allah ne ba shi martaba ana fahimta duniya ita aljanna ba gidan masu girman kai bace yasa Allah ta'ala ya ce iblis fa kharuji minha fa inna kharajim ka fita daga aljanna domin kai rajim ne ai dari da kama kai korare ne Allah ya fishi da kai ya kore ka ka fita na'am daga da me shi wa inna alayka la'nata ila yawmiddin Allah ya ce wa inna alayka la'nata cewa kai iblis kana tare da la'anta tsinuwa daga Allah ila yawmiddin tun daga ranar har zuwa ranar alkiyama la haula wala quwwata illa billah shi yasa duk inda aka ce za ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman tsari daga shedan la'ananne shedan jefaffe daga ramar Allah kullun sai an maimaita wannan saboda biliyan ba iyaka a duniya an bayyanta shine malike ce inna ahlas samawati yal'anuna iblisa duk halittun sama suna tsinewa iblis kama yal'anuhu ahlal ard kamar yadda mutanen ƙasa su masu ke tsinewa iblis an gane ku duk halittun Allah da mala'iku da mu mutane da aljanu da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi suna la'antarsa yasa Allah ta lake cewa manya kuni shaytanu lahu qarinan fa sa qarina duk wanda ya daushe dai shine abokin sa ya hada da mummunan aboki aboki tsinanne la'ananne ina kai da shi kai ba ma iblis ba wanda Allah ya la'ance shi akwai wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da shi to iya da raƙumi ko doki haka sai yake ba shi gardama irin masu saurin zagin nan ne kawai sai ce kai wannan wannan Allah tsine ma ya tsine wa abin hawansa da kansa da aka yi zango aka huta an tahi za a tafi sai je kuma zai kamo shi sai manzo Allah ce a ai ba kai ba shi ka ce Allah ya tsine masa albarka in kuma Allah ya karba ta yaya za mu tafi da la'anani a cikin mai ba zai yi ba ka rabu da shi kawai la'antar me shi da ya yi wa dabba saman zala ce wallahi ba za ka ribu da ita ba in Allah ya karɓa duk la'anta shi ta shafe mu to ta ya za ka yi kukan karon gumin shi dan wanda Allah ya la'ance shi Allah da kansa ya tsine masa albarka sannan duk wani mutumin kirki a duniya da mala'iku da aljanu sun la'anci shi dan yasa hanyar shi dan ba alkhairi akanta ko kana kar ka yadda shi dan ya rinjaye ka domin shi ba inda yake kai mutane su gidan halaka da ba ba inda yake kai mutane sai gidan halaka ba inda yake kai mutane sai wajen fishin Allah haka yake kai mutane kai kokarin ya karfada da shira wa in ma yanzaganaka min shira nazgun sai Allah ce fasa izbillah duk abin da zaka kace Allah ina ne matsaranka daga iblis ku duba karatun qur'ani ba fa iza qara'ata alqur'ana sai Allah ya ce me fasta izbillah min ash-shaytanir rajim in za ka karanta qur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim karatun qur'ani za ka yi ba in za ka kusanci iyalinka manzo Allah ce kai addu'a neman tsari ga shaitan Allahumma jannibina shaytana wa jannibina shaytana ma razaqtana ka nemi tsarin shaitan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko domin shaitan la'ana ne duk inda shaitan ya shiga ba albarka inda ya shaitan ya ratsa guto ba albarka a duk yanda za ka nemi tsari ga shaitan ka nema kuma shaitan ba za ka fi karfinsa ba sai da Allah ka jingina shi ga Allah ko shi ne maganinsa tunda Allah ya ba mu rigakafinsa duk abin da zaka ce uzu billahi minash shaitani to Allah sai Allah ya nisanta ka da shi ka zama mai imani ka zama mai gaskiya da riƙon amana ka zama mai yi dan Allah duk wannan makamai da faɗa da shira tunda shi ma da kansa ya ce ai illa ibadaka minhumul mukhlasin duk bayinka sai na halakar da su amma banda masu ikilasi sun fi karfi na masu yi dan Allah sun fi karfi na inji iblis idan kana so Allah ya ma katanga karfi da iblis to kai dan Allah kar kai dan dan adam kar kai dan aibe ka kar a fasa dan an ce baka iya ba inda yake kadi kai dan Allah ku duba bayin Allah na ƙwarai da suke tsoron fitinar iblis akwai Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya masa rahama iya cikin a'immatul arba'a ko ulama'ul mazahib al arba'a iya ciki akwai lokacin da jinyar ajali ta same shi iya dab da zai mutu sai ɗansa mai suna Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal sai ya ji babansa iya cewa hatta al'ana hatta al'ana mana har yanzu na har yanzu na ɗan ya ji uban iya faɗa haka da ya farfado kamar ya dawo hayyacinsa suke cewa baba ɗazu na ji kai kaɗai kana wata magana amma ba ban san da wanda kuke yi ba sai ce me nake cewa sai ke cewa na ji kana cewa hatta al'ana ma'ana har yanzu har yanzu sai ce eh shedan ne ya ko ta katanga yace da ni najauta minni yaban hanbal amma da dan hanbali ka kubuta da gani na matar ko baka shiga ba ka kubuta kai zaka mutu babaran yaudare ka ba sai ce har yanzu har yanzu ban kubuta ba tunda raina bai fita ba har yanzu hatta al'ada kaga tawadu da ya kai karar gun Allah amma da lokaci a aini mai tauhidi da tauhidi na magana ta kare ko sai ruku za masa aiki akwai Abdul Qadir Jilani Allah ya masa rahama wata rana iya ibada cikin dare kawai sai ga wata halitta tsakanin sama da ƙasa yace Abdul Qadir Jilani is'al ma shi ta ana rabbuk ya ce ka tambayi duk abin da kake so ni ubangijinka ne ce ka zamta ƙarya kake ƙarya kake kai ba Allah ba ne sai ce ta ya ka gane ni ba Allah ba ne sai ya ce ai Allah ta'ala ya karantar da mu ta inda za a gane shi kuma ni ban isa Allah ya zo yi mu magana da shi ban isa ba ya ce wallahi ni iblis na batar da mutane miliyoyi a irin wannan idan na bayyana ce ni ne Allah ya su yadda yana halakar da su ba fa jahili ba ba fa dan zaman gari ba a malami malaman ma manya shi dan ya halakar da su kaga baka da dama illa ka nemi tsarin Allah daga iblis kawai kace Allah ina neman tsarin ka daga shedan shine maganin sa kawai amma baka da wani abu kun ba wannan ba ana ganewa to sai Allah ta'ala yake cewa wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kai shedan daga yau ka ji ka gani na la'anci ka na tsine maka albarka daga yau har Allah ta'ala ya tashi alƙiyama ay maqrudun min rahmati na kore ka daga rahmata ba kai ba ita na'am daga nan fa qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun shedan sai yace to Allah tunda haka ta faru to ni ina neman alfarma ka dan jirkin ta min mana karka dauraina da wuri ine am am hilni kaɗan jirkin tamin ilayo mai wa aso haran da za ka tashi alƙiyama Allah ni bukata ta gari ka karka ɗaura yana da wuri inda ka la'ance ni ka tsine min albarka kaza kaza kaza to ni abin da nake so Allah ka ai jirkin tamin rayuwata ta kai har zuwa ƙarshen duniya ai annasa yafsudu Allah ya mutu abadan wa an yaqsudu Allah ya mutu abadan wasu mutane suna ganin kamar shi dan wai ba zai mutu har abada ba li annahu iza amala ila yawmil ba's alladhi huwa waqtun nafkatu thaniya la ya la yamutu ba'da zalika li in qida ila mautu min hina nafkatu alula wa an suna cewa ai shi dan ba zai mutu ba domin shi kamar yaro ka ba za a tashe shi ba zai mutu ba har sai an busa kaho na biyu shine busar tashi an bayyanta fa'alima annahu iza amhala ila yawal ba'sa amhala ila al'abad ya suke ganin kamar wai in ya kai wannan lokacin to kamar ya dawo har abada bai mutu bane kuma haka bane ƙarshen duniya Allah ta'ala zai sa kowa ya mutu a busar da za a yi ta farko a wannan shidan zai mutu kuma idan an tashi busa ta biyu shi ma ya tashi an gane ko ai mun karanta da na'ai idan an yi busar farko fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ana busan nan kowa zai mutu halittun sama da ƙasa sai wanda Allah ya so kuma duk cikin wanda suka yi istisna'i ba su faɗi iblis ba an ce akwai hurul in akwai wildanin mukalladuna akwai jibril mikail israfil duk waɗannan aka kirga akwai hamalta arsh wa ya hamilu arsh rabbika fawqa yawma jin sawaniya an ce waɗannan sune illa man sha Allah su ma ijtihadi ne na malaman tafsir an gano amma ba nassin dinu ga wanda ba za su mutum ba amma dai ubangiji ya ce illa man sha Allah sai wanda ya so ne kawai a wannan musu ba zai mutu ba amma duk maganganun malaman tafsiri ba inda suka ce akwai iblis a cikin babu kaga zancen iblis ba zai mutu ba haka ba zai mutu amma dai zai kai har ƙarshen duniya domin Allah ya ce eh na yadda ka je haka na amince ko malamai suke cewa jinkirin da Allah ya wa iblis wai ba girmamawa bane ƙarin ya naɗi bala'i ne da yawa domin ya je ya sha azaba mafi tsanani tunda a kullum ba tuba yake ba yi a kullum ƙara kansa zunubi yake ya sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ɗan adam iya zama mutumin kirki idan rayuwarsa ta yi tsawo kuma ya aikin alkhairi man ɗala umurhu wa hasuna amalu a ce yau ka yi shekaru da yawa kuma a cike da aikin alkhairi ta wannan rayuwa ta yi kyau to amma me ya amfanin shekaru da yawa kuma da zunubi ka kullun nauyi kake ƙara mawa kanka to shedan ya ce a jirkinta masa har wancan lokaci amma ba ba tuba yi ba ba aikin lada yake ba kullun zunubi yake ƙara wa kansa kaga ba wani alfarma aka masa bai ba karamci bane ya ƙara wa kansa nauyi akan nauyin da yake da shi ba wai yayi addu'a Allah ya karba dan karamcin sa bane ba haka bane ya nema wa kansa bala'i ne sai Allah ya bari da bala'i wa inni wa inna alayka la'anata ila yawmi din qala rabbi fa anzirni ila yawmi ba'sun daga nan Allah ya ce da shi qala fa innaka minal munzirin Mhm.
ila yawmil waqtil ma'lum Allah ya ce shi kenan fa innaka minal munzarina kaje kana cikin wanda za a saurarawa an ji da'awar ka ta shiga an saurara ma iblis kaje duk abin da zaka yi kaje kai ila yawmil waqtil ma'lum ba za ka mutu ba har wani yini sananne wani lokaci sananne sai ma ne ce waqatun nafqatil ula shine lokacin da za a yi busa ta farko to anan shedan zai mutu haisu ya mutu ma a jami'il khalq lokacin da shedan zai mutu tare da dukkan halitta gaba daya shine ubangiji yake cewa wa nufika fi suri fa sahiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukra fa idahum qiyamun yanzurun wannan tana nuna cewa iblis zai mutu dole wata aya take cewa fa iza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilatu al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma izin waqa'atil waqi'a to shi ma shi dan iya cikin wannan ana fahimta to wannan shine waqatil ma'lum shine waqatun nafkatil ula lokacin da za a sa malaika israfil yayi busan kaho na farko to a lokacin har iblis zai mutu duk aljanu za su mutu ana ganewa duk mai rai zai mutu ai Allah dama ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wanda Allah ya busa masa numfashi to sai ya da mutuwa kowaye shi saboda ka shida mai numfashi ne Allah ne ya halice shi da rai saboda ka shi ma iya tun da su dandana mutuwa din an fahimta sai Allah ya ce masa ila yawmil waqtil ma'lum ai allazi yamutu fi al-khala'iq wa huwa an-nafaqatul ula imhalihi la yakuna takriman lahu sai malam imam al-bagawi yake cewa jinkirin da aka yi wa iblis ba ba wai karamci ba ne ba wai girma ba ne ga iblisin a bal ziyadatun fi bala'ihi wa shiƙa'i an mai tanaji ne ƙara wa kansa bala'i da kuma nisa daga ramar Allah an fahimta daga nan mai ce kuma قال رب بما أغويتني لأزينن لهم Hmm.
لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ga wata magana kuma ta rashin ladabi da iblis zai ya ce ƙala rabbi bi ma a gawaita ni ai Allah saboda ɓatar da ni da kai ɗin nan ka tsine min ka baka- ba- ka ɓatar da ni kala an cin iji ibilicin a bakinsa saboda ka ɓatar da ni to wallahi la uzayyinan na lahun fil ard sai na zayyana wa bayinka a ban ƙasa sai na bayyana musu hanyoyin halaka da yawa haka shi ɗan ya faɗa a gaban ubangiji ana fahimta yasa malaman tafsiri suke cewa daga cikin irin abin da iblis zai kawata wa mutane a duniya shine hubbud duniya son duniya in dai kana cikin masu son duniya to ci dan ya kama ka son duniya ko makahon son duniya nake ne ka so duniya ta kowace hanya kai dai ka tara kuɗi baka baka tantance ta ina kuɗin yake zuwa kai alhalalu ma halla fiye da yi duk abin da ya faɗo hannunka ya zama halal abunka to in dai rayuwarka da wannan kake rayuwa to wace dan ya gama da kai ana fahimta in kana so ka kubuta daga shedan duk abin da zai zo ma na rayuwa ka tantance shi innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk daɗin abu duk samun sa in ya haramta karbi da shi duk wahalar abu duk karancin sa in ya halatta karbe shi sawa ne Allah ya samu albarka a ciki ai mun karanta hadisin abi umamatul bahili anan ina zaton ko a wani gude makamancin wannan lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin shedan ya baza yaransa iblis ya bana kana ya baza kananan shedanu su je su dinga halakar da mutane wani a sahi yayi shirka wani a sahi yayi bid'a wani a sahi yayi haram wani a sahi yayi saki matarsa wani a sahi fada da babansa duk dai ya ta kawata mutane yakin halaka lokacin da manzon Allah ya bayyana a matsayin sa na manzo to sai ya zo ya dinga ceto mutanen da shedan ya halakar da su iya wa'azi suna ganewa suna tuba suna barin zunubi to sai waɗannan ƙananan shedanu suka je suka samu iblis suka ce ai duk shukar da muka yi wannan manzon na ƙarshen zamani ya zo iya to da ita duk wanda muka halakar to suna dawowa suna zama a gunsa kuma suna zama mutanen kirki suna tuba daga wancan zunubin a kawa iblis wannan report din sai iblis ya ce to su waɗannan da suke bin wannan manzo na ƙarshen zamani suna son duniya haka ce iblis ya tambayi yaransa mana al'umma da suke tuba daga halakarwa da kuka musu ku bincika suna son duniya sai suka ce eh suna son duniya suka faɗa wa iblis ya ce wallahi ma'ubali allah ta abudu lal asnaf in dai suna son duniya wallahi ban ma damu ba don ba sa bauta gungi ba ban damu ba ina suna hannu zan halakar da su ya ce sai na yi sammako na safe da na yamma a kansu kan abubuwa guda uku kuma duk halakaci ka tsaya ka ji su ka fahimce su da kyau ya ce da farko he na ƙawata musu son duniya ba da haƙi ba sai na kawata musu son tara dukiya ta kowace hanya mu duba rayuwar mu a yau yawa in ka ga wani iya neman kuɗi ya kace ba musulmi bane tsiran sallah ake amma ba ruwansa wallahi shedan ya gama da shi ko a ni karka mu maganar Allah anan ba maganar Allah zaka min ba akan kuɗi ba karka min maganar Allah ana samu ko ba a samu to wallahi shedan ya gama da shi wannan karka hada ni da Allah akan kuɗi ya rufe idonsa wani ce ni fa bani da kirki wani ma ce ni fa bani da mutunci ba akan ba abin da bazan yi akan kuɗi ba to shi ya gama da shi wallahi tallahi shi ya gama da shi ya kawata masa son duniya ta kowace hanya sannan tarko na biyu yace kuma sai na kawata musu a sai na kawata musu kashe dukiyar ta hanyar da bata dace ba kuma za su nemi kudin ta inda suka ga dama kuma su kashe shi ta gunda Allah baya so duk wanda ya ga a biki an zo ana zazzaga kudi akan mawaki shedan ya gama da shi shedan ya masa tarko ya kama a tarko magana ta kare in ka ga mutum ya zo iya almubazzaranci da dukiyar nan mai wahala ana watsar da ita a dan murna ko dan wani abu ya same shi ana tafacaka da dukiya gefensa baya ga marayu ga miskinai ga talakawa ga islamiyu ga almajirai amma ba ruwansu da su amma ina kudinsu ya fi yawa a gun mawaka da makaɗa to shi ɗan ya gama da wannan wani a biki kawai sai ya kashe sama da miliyan hamsin zai aurar da ya ko zai aurar da ɗa ko zai yi aure wallahi sai ya kashe kuɗi sama da miliyan hamsin kuma an ka kirga gida kafin gida goma kafin gidansa akwai mai kwana da yunwa akwai almajirin da ko takalmi ba shi da shi akwai marayun da ba sa makaranta domin ba bai biya masu kudin makaranta akwai marasa lafiya da ko asibiti ba sa zuwa ba su da kudin magani amma a bikin ya koda sai kai sama da miliyan ɗari wani gumma fa dala ake zazzagawa mawaki ba wannan tsinanniyar dala da harfa mana bala'i a ƙasa gatana ita ake zazzagawa mawaki yake take ta amma gefe ga talaka kuma musulmi ne in ka je wani ma masallacin da yake sallah ba fanka ba AC amma mawaki ya zo ya tafi da motoci kaza da biliyoyi kaza to duk wanda yake wannan harkar a rayuwa wallahi shirin ya gama da shi na uku kuma ya ce sai na kawata musu ba yanda za a yi su kashe kudin ta inda ya dace a yi ta fama alaji ga masallacin mu alaji a taimaka azumi ne akwai marayu sai ce wallahi uzuri yayi yawa ba zai yi ba muna da marayu muna da almajirai muna da miskinai an fahimta amma sai ce ba zai yi ba sai ce ba zai yi ba a yi ta fama har ma in ya ga liman ko ladan ya ce in ya zo ku ce ba na nan in an baga wuyansa ba ki ɗauka shugaba ko ba haka ne ana yi mana duk ga masu kuɗi sun gewaye mu nan amma matsalar dubu hamsin a masallaci ta gagara sai ana tabara da akwati da kwano a taimaka da naira goma naira biyar ko ba haka ke ba gaskiya ce dole mu faɗe ta ai da a ce mawadatanmu musulmai za su bi yanda Allah ya ce da dukiyarsu su yi alkhairi su yi zakka wallahi ba mai bara a cikinmu wallahi tallahi ba mai bara ba mai shiga mawacin hali tun da duk al'umma Allah ya sako mawadatan da za su yi riƙi da su taimake ta duk al'umma duk dangi sai Allah ya fi da wani guda ɗaya ko guda biyu ko uku haka Allah ya tsara rayuwar ai in Allah ya ba ba kai kaɗai ya bai ba ba kai kaɗai ya bai ba Allah ya ce ɗan uwanka da al'ummar musulmai suna da haƙƙi akan dukiyarka wa ati zal qurba haqqahu al rahma وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu dan uwanka dan kaninka yayanka dan babbanka dan ummanka dan gwaggwanka dan kawunka to Allah ya ce iya da haƙi ya duke da Allah ya baka Allah sai ya kira abin da haƙi wa ati zal qurba haqqahu danginka makusancinka dau haƙƙinsa ka bashi a dukiyarka sai ce wal miskin duk wani miskini iya da haƙƙi a dukiyarka inji Allah sai ce wa bunis sabil duk dan tafarki iya da haƙƙi a dukiyarka sai ce wala tubazzir tabazira karka yi alon bazaranci karka gayyato mawaka karka gayyato makada karka gayyato mutanen banza kace musu kuɗi ga wanda Allah ya ce ka ba wa haƙƙinsu na ka san kuma duk haƙi in baka bayar a duniya ba sai ka bar a lahira domin inna Allah yi wadi kullu zai haƙin haƙahu duk wani mai haƙi Allah ya bayar a bashi haƙinsa in baka bashi a duniya ba wallahi sai ka bashi a lahira masu kuɗi ku ji wannan dan uwanka iya da haƙi akan dukiyarka Allah ne ya kirayi abin ka bashi ka taimake shi ka taimake shi kar ka goyi zagi na yake iya mun hasba ruwanka da shi Allah ya baka wata farala a kansa duk zagin da yake ma an kasa dubu hamsin ambulan kai bai ba zai karba ba zai karba mana zai karba har ma ya ma godiya to ba ka so kansa ba an ce yadul uliya khairu min yadis sufla kuma babu abin da yake kashe gaba da adawa illa kyauta duk wanda zaka ji an ce wallahi zagi na yake wallahi baya min kaza ka lallaba ka mai kyauta gani wallahi kashe gaba take yi Allah ne faɗo na Qur'ani in kun yi kyauta kun bayar to wanda yake zagin ka je yau masoyin ka zai zama sai fada akan hakinka akwai wani malamin mu yanzu haka yana cikin garin nan in iya jin wannan karatun zai tuna abin da ya fada mana wata rana mun je mun gaishe shi sai ke ce a yanzu nan na yau ta shari'a da kun zo ƙasa da minti goma za ku samu na shari'a sai mun ce akar muka lawa me faru ke cewa wallahi wani mai kuɗi ne kun san wani ga gidansa ce shi ne kamun karan makocinsa iya kama wai ya takura masa iya masa gani gani a unguwa kuma shi wanda ya kakare shi ne mai kuɗi sai shi baka da gaskiya ya ce amma nan ka tsaya na faɗa ma abin da mai ce wala ba zan ji ba baka da gaskiya kawai ya ce ma nan ka ji hanzari ya ce wala ba ka hanzari ya ce kana so in baka shawara ya ce e ya ce ka je ka nemi buhun masara da kudin cefane mai kyau ka daure zuciyarka ka ɗau wannan ka aika gidansa kaga abin da zai bi waya Allah ya taimaki mutum ya ji shawarar malam ya je nemi buhun masara da kayan cefane da kudi sai shi a kai gidan wani idan an je a ce daga gidana aka aiko masa da ya da daga bige-bigensa sai ga buhun masara a gida da kuɗi da cefane da komai sai ke tambaya sai iyalai suka ce alajiwa ne ya aiko mace a ba gidan nan ba ne ya ce a ai ya ce wallahi gidan ne ɗan aika mai da muka tambaye ce gidan nan ne sai ya ce a a ya ce wallahi gidan nan ya aiko ya to shi kenan an gode to dama matsalar shi ne shi wannan talakan matsalar wai idan ya tahi shara wai in ya share kofar gidansa ya je ya share sai ya zuba share kofar mai hudun shine matsalar kawai in ya sa ya share kofar gidansa sai ba zai kwashe ba ya tila yayin kofar gidan mai kudi shine matsalar da mai kudin ya kai talakan karagun malamin da yayi wannan kyautar wallahi washe gari da ya tayi share har kofar gidan mai kudin ya share duk ya tattare ya je ya zuba a bola sai shi malam mai kudin ya koma ya samu malamin ce malam ai matsala ta wuce ai ba na faɗa ma ba me faru sannan yake faɗa mai abin da ya faru ya ce wallahi yau da ya tashi shara har kofar gida na share mu to kaga wani shine maganin ta ai kai kyauta sai ka mai da makiyinka masoyinka amma kana da kuɗi a dangi kan yara kai da kai sai matarka ka saunja matarka mota kanin matarka shine a gaba amma ga dan uwanka ciki ɗaya ka banza da shi ta yaya ba zai ki ka ba ta yaya ba zai zage ka ba dole ne wannan ai saboda ku gane cewa ɗan uwanka haƙƙi ne a gare ka taimake shi ka taimake shi kar ka ji wayo iya zagi na ba baya so na iya min hasada iya min yan ubanci duk ka gama da shi wannan duk kuɗi shine maganin wannan yanzu dab da sallan nan ka mai shadda kaman bandir biyar ka bai dubu ɗari ba shi yayi ɗinki kawo tira min atamfa ka ce biya matarka wallah sai ka ji ba ma da baka taɓa ji ba sai ya ce ai kai wali ne wannan duk shine maganin gaba maganin gaba kenan ana fahimta to anan kaga she Allah ta'ala yake faɗawa iblis cewa iblis yace Allah domin a halakar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ard wallahi bayan ka sai na kawata mu san duniya kuma wala uhwiyannahum ajma'in wallahi sai na halakar da su gaba ɗayan su haka shi dan ya faɗawa Allah domin ka la'ance ni ka kore ni ka banzatar da ni to ni kuma tunda ka jirkin tamin ba za ka ba za ka raina ba sai karshen duniya to ni kuma ga abin da zan yi sai na je na kawatawa bayin ka san duniya sai na halakar da su ana fahimta sai na ja su tafarkin halaka wanda kaɗan ne daga cikin za su kubuta ana ganewa la uzayyana lahum fil awwal la ughyanahum ajma'in daga nan me ce illa ibadaka إلا عبادك منهم المخلصين shedan da kansa yace to Allah banda bayinka masu ikhlasi akwai mukhlisina akwai mukhlasina mukhlisin sune masu yi dan Allah sun fi karfin shedan masu ikhlasi kenan sana abu da ka yabe su da ka zage su duk ɗaya ne ba ruwan su su dan Allah suke to duk mai irin wannan yafi karfin iblis abu na biyu ko mukhlasina wanda Allah da kansa ya tsarkake su kamar annabawa zuwa sahabbai zuwa waliyai zuwa bayin Allah na kwarai wanda Allah ya musu lambar suna tsane to sun fi karfin shaidan mukhlisin masu yi dan Allah mukhlasin wanda Allah ya taje su ya wanke su to waɗannan sun fi karfin iblis duk yanda zai yi sun gama da shi shine illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka masu yi dan kai to Allah sun fi ƙarfi na bayan da zan yi da su daga nan fa قال هذا صراط علي مستقيم sai Allah ya ce ya faɗa wa duniya duka ya ce kun ga tafarkin nan nawa na ɗa'a da biyayya da rashin girman kai to shine siratun alayya duk mai so ya zo gare ni ta kyakkyawar hanya nan zai biyu kamar Allah haka sai shi haza kun ga hanyar nan da shi ɗan ya barta na tsine masa na la'ance ta na la'ance shi akan ya barta to ita ce hanyar mai sadar ɗan adam zuwa gare ni idan kana so ka samu Allah a daidaice ka je wajen Allah a miƙe ta wannan hanyar zaka bi kar ka ba hanyar shi ɗan yine haza siratun alayya mustaqim duk wanda zai biyo hanya ya zo guna ta wannan hanya zai biyo ba kai babin shedan babun kururuwarsa ba dafa masa ba goya masa baya in kana so ka haɗu da Allah lafiya galau ka bar hanyar shi dan kama hanyar Allah daga nan fa إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين wannan kuma sai gobe yawa ana ta mana ishara muna musu biyayya yan media dole musu biyayya yawa suna ne muna mana lokaci yayi zamu tsaya ana insha Allah in Allah ta'ala ya kai mu gobe zamu tashi aya mai namba ta 41 kenan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka samu kan kafin shedan ya Allah Allah kada ka bawa shedan nasara a kanmu ya Allah ka ba mu fin karfin shedan a rayuwar mu ya Allah ka raba mu da kaidin da makircin sa ya Allah ta'ala ka taimake mu ka ba mu ikilasi ka ba mu ikon yi dan kai duk ibadar da muke Allah ka karba mana ita ka ba mu ikon yi dan kai ya Allah ya Allah ka raba mu da ingizawar shedan ya Allah ka raba mu da tarkon shedan ya Allah ka raba mu da rushewan aiki ya rabbul alamin duk masu yi dan kai ya Allah ka karba musu ya Allah masu taimakon addinin ka da ƴan uwansu ya Allah ka dafa musu ka ƙara musu buɗi a rayuwarsu waɗanda suke da matsala da ƴan uwansu Allah ka sulhunta wannan tsakani ya Allah Allah ka daidaita wannan tsakani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka haɗa kanmu akan alƙur'ani da sunna Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi akwai ɗaya da muke tafiya da shi cikin wannan tawaga tamu a yau ɗin nan an masa babbar rashi kanwar gyata masa ɗazu Allah ya mata rasuwa kuma wani abin farin ciki ma a mutuwar ta shiga ta yi alwala ta ko wajen karatu da safe irin karatun mata da ake shiga ban ɗakin sai ɗauko ta kai yan uwanta ma suna jiran ta ta fito su tafi sai ban ɗakin aka bi ta ka ɗauko ta Allah ya karɓa ya to muna addu'an Allah ya gafarta mata wannan niyya da ta mutu a kanta Allah ka tabbatar mata da ita Allah ka cika mata ladanta da zumuncin da ta hada take karfafa shi Allah ya karbe shi Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna shi makomarta duk da haka kuma ya ce akwai iyalinsa yanzu haka ba ta da lafiya shi ma ana mata ƙarin ruwa ma ya fatsaye ta wajen wannan karatu ita ma muna mata don Allah ya ba ta lafiya Allah ya sauwaka mata Allah ya sa kafara ne kuma Allah ya ba shi ikon daukan ɗawainiyar wannan jinya dukkan mu nan muna da bukatu abun Allah Allah ka biya mana dukkan muna akwai abin da ya shige mana gaba Allah kai mana maganinsa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نعم